أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na Rajab hijira shekara 1443 wanda ya dace da 11 ga watan 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratul shu'ara mun tsaya aya ta goma muna cikin wasu ayoyi cikin suratul taha a daidai nan lokaci ya zo ƙarshe kina yanzu ayoyin ne za mu ida wanda muka fara cikin tsaha kayan mudire a kan surar da muke cikin insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi duk da iya wasu yawa mu yi abin da Allah sa akwai mai maganar cewa a wani lokaci ne zai halitta mutum ya yi sos na maganar kiredi a halin larura maganar wata addu'a ce ta aihuwa an aka baka yaro za ka yi yawa babu addu'a da aka keɓance ta aihuwar yaro wadda manzala ce addu'a ka za kurin za a yi duk addu'a ta neman albarka da neman kariya ga wani da mugun abu za a mai addu'a addu'a ta alkhairi ba keɓance a dafasi kaza illa addu'a ta yau da kullum ta annabi Ibrahim alayhi salam haka manzo Allah yana masu da Usaini ta kariya ga yara ta u'izuka bi kalimati llahi tamat min kulli shaytanin wa hama wa min kulli 'ainin lama wannan ita kuma ta kullun ce za ma yaro ta ba da kariya ga yaro kenan amma da da ka zaka mayar addu'ar ta alkhairi ta Allah mai albarka Allah ya kiyaye zaka mishi bakin abin da Allah ta kai na addu'a ana bukata sai mai maganar ina ga tsohon magana ce wai wasan kula saboji wai maganar shan rubutu da sa laya wannan naga abin da wannan eh illa yawan kasu ta kula mai ruwan wata kaice akwai bambancin maganar rubutu da laya ita laya lafazi ya zo akan muna aka tayi mata bukatar shirka dole zaka ya ce laya ya shirka wannan nasi nasi akwai na maganar laya dole malamai suna sun shiga bayani akan wannan laya in ta qur'ani ce ko kalma mai kyau ba lai wata kai da kawo ne malamai kan mas'ala su malamai a wancan zamani hatta na ganin lajina da'ima ta Saudiya an kai wannan fatawa ganin yanzu binciken mas'ala inganci rishin ingancin mas'ala da maganar rubutu da maganar laya sai magana kan babu wata ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya yi ku wata kama ganin shan rubutu ko laya babu ɗaya mai inganci don haka an samu makwaci wani ya wani ya wani ba shi bane ba dogara ba akan abu kuma abin da biyo biyo baya kowa ya sani a cikin malama a suna magana cewa saddu da zari'a kare da abin zai kai ga haram ya ce ba ya zama haram ko shi ba haram bane ba amma zai kai ga haram ya ce misali misali misali a gidan zuwa zuwa gidan karuwa zuwa gidan karuwa ne lahi zai kai ga zina ai ba zuwa da ba kai ga zina zai da abin zai kai ga haram sai su ta saddu da zari'a kare don kowa yawan kacin misali la ya so halakci sannan kuma suke rika ta hadisan da suke kawo can magana shi da basu inganta ba ko magana magabata sai su lafe ta nan su kai ga cimma burinsu na shirka da duk abin da ake nazar kulle dai da shi suke yi su tsaya ta ƙur'anin kaɗai ta ƙur'anin za mu domin ji a juya aya a sarrafa kaza a kashe a raya a kashe a yi kora a yi kurciya da bi ake duk da muka suke da ƙur'ani suke duk abin da zai shafi makirci da ake da ta ƙur'ani suke yi in rubutun ne a buɗin minjaye a sa kaza a gama kaza a sa kaza wuri kaza a buɗe kaza duk ba ka suke ba a rubuta shi a sa makwantai haka dan wanke nan maganar masu cewa laihi ne haramun ne shi ita ce maganar mai kuma daga imanin mutane duk mai neman kuma da imanin shi ya tsira wallahi guje maka wannan shirin rubutu da laya ka tsaya kun da addu'a abinda dukkan annabawa suka yi har ƙarshen annabawa kai hatta kahuran masu hankali addu'a suke har masu karuwa masu kahuran masu hankali addu'a suka sani ba maganar rataya ba ko sha ba shi bane ba gaskiya magana dimin neman kare imanin shi ya kauce wani abin da ya kurga addu'a ko Allah ta mike mu sai akwai mai maganar to maganar na shi daga ina mamakin ma a cika ta ashe wata shubha ce ta rashin karatun asalin addini da kyau magana cewa ashe mun tambayi malam wai in aka yi hulɗi sakin da ake ba mace kuɗi an ce ba a komawa shi ke na mai armanta ce ya wace na magana sai jiya ne wani ke mun tambaye sai karanta mun lafazi na risala ai malamin su ne yace musu magana dan aka yi hulɗi ba magana komai shikenan an kare nace ya kai malamin gane magana ko dai kake ko malamin ko ka fada ne yace a an ce alhul kalqatul lari atfiya ya kama nasu nace subhanallah nace matsala malamin ka ce malamin ka ne mai matsala iyawa bai tsaya ba ka tsaye malamin fikihun kurin karanta da larabci kuyi fata larabcin yan wa meye masa alal raja kulli Allah subhanahu wa ta'ala nasu Qur'ani da sunna ya tabbatar da idan mace ta bata namiji ko shekarar sanawa ko ɗiyan sanawa ita ce bana sanka take nemo rabuwa da kai babu wata illa ta hakika a shari'a an ba ta dama da baka kuɗin sadakinka shine kuɗi to sai suka ce wai idan mace ta baka kuɗi akan bacin sadakinka amsa wai ba komai abada shi abin da yake larabcin al-khulu talaqatu la raj'at fiha kulli wani saki ne wanda babu komai ake ne komai nasun qur'ani ya tabbatar da buɗe tun haƙƙo da gidan fi zalim Allah ya tabbatar cewa maza suke da haƙƙin komai da mace a cikin halin saki in kai saki daya saki biyu Allah ya baka haƙƙin mai da mata akwai talaqin riji akwai ba'in mai saki riji wanda kake da haƙƙin ka mai da mace a shar'ance yanzu kawai saki daya saki biyu idan ka huce ka gaba akwai matsala kuma abin da saura kurin ka ce na maida ta ta yarda ba ta yarda ba baban ta yarda yarda ba ta koma sai dai sabon saki wani shi ne haƙƙi da Allah ba maza a cikin saki ɗaya ko biyu ba uku ba to wannan magashi mai risala ya sa abin da yake hudu abin da ake ni hulɗi saki ne wanda babu raja'a me ruju'i anan raja'a wannan haƙƙin da namiji yake da shi na mai da mace idan saki ne na aka ba shi kuɗi daga ya amsa an ƙare bai damar ce na mai da ke sai sabon armai da tambaya da komi da yardata shi ne mai risala ke nihi kamar da larabcin eh azhuru al-sabulu saki ne larabci adabi ya baba komai adabi ba za ka ne kwana kwana ba koma alami komai na rizin ana ni komai na haƙƙin kuma ake ni shi kun larabci ne karanta bai sama asalin magana shi malam shi matsala kenan karanta larabci ne kurin bai san gidan tushen matsala abin da ake ni dan uwa wannan kurin komai ne baka da haƙƙin komai amma dan ka sai mace ta hulɗi in aka huce to yanzu a sabon zama sadaki sabo magana sabo haka da yake ina wata an gane wannan kuskuren a gyara shi sai mai maganar ya karanta hadisi an ce sahihi ne albarin kuma wani malami ya ce ko a ina ne ya ce bai inganta ba kan wani masala mutum abin da yake ga almaji ɗalibin ilimi kurin kadiba abin da aka ce ya inganta ga yake shi saboda wani maganar yawan malamai a yau lalle akwai matsalolin an samu su a yau irin su albarin mullah wanda ba a bai kuskure amma maganar daraja ta shaida ta duniya gaba daya har da 'yan adawa shi sun mai shaida shi ne ƙololuwa kuma ta mujaddadi yan a wannan karnin ba shi ne malamin horo kuma wanda ya farkar da duniya ta ji me ma ta sahihin ingantar waye wani malami bayan shi a wannan karnin da kowane ne shi ne ma ya karanta da a za a bincika ma a zo abin abin abin ha a ga wani ingancin shi ne farkon mujaddadi ta karin magana da shaida ta bin ba su usaimin sun mai shaida kan haka har da wani bisa sabon suke adawa da shi sai wajen bangaren su da shaida ta shaida rashin kumya ko rashin rashin rashin tausaya ko kuma da mai amma dai sun yi imani ce wajen wannan fiti hama su ka gaba daya haka yana yanzu yan albani zo ci wani misali shi masu ruwaya wannan misali suka ne wani zuci a shi anan yan uwa masala mutane su karanci abu balle almajiri yan uwa misali na kusa kusa albani da mawalla wanda ya sa wannan sunan arba abu dawo turmizi da sa'idul maja littawai ne wanda sun shahar babu inda babu su albani shi ne harkon wanda ya zamana aiki biyu musu aikin harko wanda ka jirta an sabulita ne harko ya yi aiki da isnadin kowane littayi aikin harko da ya na ce wata makata ba cikin so ta samu abin waɗi a duniya ta ce mata wannan aikin sai aiki da isnadin kowane littayi ya yi sahihi ya yi ɗaifi a littayin guda ya ce wannan sahihi ne wannan da'ifi ne haka yi wannan aikin farko ya aiki da sinadar kowanne tani gami na biyu da ya sami dama zaman kanshi zai yake sai ya ɗauko duka wani tan guda hudu gaba ɗaya ya yi zaman kanshi kowace ruwaya ba magana sinadar ba duk inda take da alaƙa da ita a cikin halittar hadisai ya bi sai daga a can da ya ce sayi ne na ya ce da'ifi ne saboda ya yi aiki sabo ya bincike da hannun hadisan akan haka ya ware ya mujaddadi uku ingantattu ya yi ɗaya wanda bai inganta ba dole wani gaba da kowane aka musu ya binciki hanyoyin kuma aka dauka su ba mu aikin ta aiki a gehe yake amma da shaida malamai cewa shi ne wanda ke da wannan dama wannan binciken abin da duk ba gani ba akwai wannan malamin ina ga zama ce cikin matasa Hassan wannan Hassan wannan wannan ina ga Hassan Abdul Mannan na gani Hassan Abdul Mannan ya zo ya samu da Salim Albani ya yi aiki cikin da Salim zaka zaka mata ma hadisin sai guda 40 ko dinar ya kamata hadisi 40 da yanka yahuda wani su ganta ba shi ne yazo sai da yahuda wajen gome ya tara yawa wajen 150 na shaida ta rauni ta shakka albani da sai ya dare albani da kudi tahi duk magana da albani bai tsaye daya yace yaro amale bi isa ba zai ka bo zai ka kuma baki baka isa ba baka kai baka yi wannan magana ka shiga wannan magana ya kawo duk hanyar da ya bihe da kawo kai da kaka kaza ji kake kaza ne ba kaza ne wuri kaza kaza ne kuka ce wani daga dalilin kaza dalilin wani ai wani ba shi bane ba zamanin ka wani ne wani ne wuri kaza ba hada bane ba eh ne duka da mai rabi gaba daya haka ɗan wani yanzu malami yanzu a nan wani ɗan wani malami yanzu a nan zai sa a afirka akwai littafin da bai ma kan gashi kai da ka buga a kasuwa littafin kaza da buga mata kaza su can su zo inda yake rubutun malamin za su je makata ba inda malamin na ce mai da tarihi kai kana wawo ne aka kuskure cikin littafin suke yawa saman kasuwa kai saman kasuwa za ka ɗauka bincika ko ka zo ka yi hukumci ka shiga lantar albani da littafin kasuwa haka ɗan wa Allah shi da mu Allah shi da mu aikin da yawa aikin da yawa ne aikin suke wallahi ba ba za su samu matsayin wallahi za ta mutum ai hankali dai ai hatara ai hatara ko kidi abin da ya inganta ka aikin shi Allah ta rike mu da abin da yawa ne Allah Allah rahman da jawo ta aya ko ma cikin tsaha na'am da muka tsaya ta rabi shiratari na musa aka ce musa rabi shiratari wasu da amali a lokacin musa da sabi lafiya inu yawa
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
yan uwa ganin a wancan darasi sati da ya gabata muna cikin sotun shu'ara mun karanta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idna da rabbuka Musa a mitil qawmuz zalimi sai muka koma mu ga a ina wannan mu da mu samu kenan ru mu zo akan a ina ne wannan abin ya wakana a ina ne Musa alaihi salam har gamuwa da maganar Allah subhanahu wa ta'ala sai muka ɗauko wancan kissa ta cikin sotun taha mun kawo dai mun sai yanzu musa a ina ne a wani wuri ne iya magana da allah kai duka bayan maganganu da aka mishi na maganar an mai jarrabawa da sanda shi duk an ƙare yanzu an wa musa umarni cewa ita haka da fa'in hota ka tahi bayan bashi annabtan yanzu babban aikin da aka wa musa alaihi salam zuwa ga fir'aun to ka kuma ce musa zama kai musa salam zaman gudun hijira ne daman yayi daga masar ya tafi palestine gudun da gudun gudun rashi ne kuma yanzu an zo kuma an san dai wa fir'aun a wancan zamani yanzu kuma an ba musa aiki ya je ga fir'auna wanda ya tserewa kuma ce zai je kai tsaye da sako sabo na kiran fir'auna zuwa kada ta Allah subhanahu wata'ala kuma da ya bashi banu Isra'il ya maida asasa ta asali inda suka wuto fadarci wannan shine aikin Musa alaihi salam to jin wannan magana Musa alaihi salam ya san girman aikin da hakarin aikin shine kai da ce rabbi shirh hadi sadri wannan shine halin bayan Allah na kware komi yazo duk yaunin shi koma ga Allah komi ya zo duk daure shi koma ka Allah ya yi sauki ya ce rabbi shar hadisar ya Allah ka yaye min kirjina ka yaye min kirjina kan wannan aiki wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe mu wannan al'amari mai wahala ka sauƙaƙe min shi Allah wahala uqratan min lisani yafqahu qawli Allah ka warware mu musa ce musa iya da iya da mushkila ta magana ina ko rashin gane magana shi Allah ka bani harshe kina a warware mun wannan kulli na na magana ta rika magana talaka ta fasaha wannan ya roki Allah wannan ababe kuma da cewa ganin yanzu shi ɗaya ne A lokacin da yake wannan magana Musa alaihi salam iya cikin kungurumin dajin Saina dan uwan shi Harun iya gida sai yake nema yace rabbi waj'alni waziran min lahani Allah ka sanya min waziri mai kama mu daga cikin ɗan gidanmu ya ƙara bayani haruna akhi haruna ɗan uwana ya ƙara bayanin wa yake bukata haruna ɗan uwana duk Allah ka sa shi cikin wannan aiki da ka bani dan ya zama tomin waziri daga cikin ɗan gidanmu wa ashirku fi amri kuma Allah wannan abin da ka bani wa shirbi azari Allah ka ka ba da ƙarfin gwiwa da shi kare kama mini na iya neman kenan annabta da aka ba shi da ko a ba ɗan ƙun shago wannan musa ne wannan addu'a neman haɗin gwiwa ƙarfin gwiwa da ɗan uwan shago shi na ta a tarihin duniya babu wani ɗan uwa da ya amfani ɗan uwan shi kamar musa da haru don ba abin da ya roƙa maka annabta kuma a baka wannan abin da musa tambaya gaba da kaf na wannan al'amari na annabta ya haɓar dalili ce kai da su bi haka kasira wa nazkuruka kaseera ya Allah ina neman wani bukata dan mu zamanto muna tsarkake ka mu tsarkake ka tsarkakewa mai yawa mu ambace ka ambato mai yawa shine gurin Allah haka don bayan da kare kaf Allah ce inna kuntu bina basira Allah kana ganin abin da nake Allah kana ganin abin da nake mun Allah ce yanzu a rubuta su da kai Musa yanzu Musa an baka zikirin an ga Musa addu'a shi duka mustajaba ce an kare gaba da an bashi kinan a wannan wuri ne Allah yake magana da Musa alayhi salam na aikin da aka bashi zuwa ga Fir'auna أتو إذ نادى ربك موسى أن مثل قوم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون نعم التي وإذ نادى ربك موسى كأن بتاو متالي lokacin da ubangijinka ya kirayi Musa ya ba shi aikin anitil ƙaunar zalimin ka je wa mutane alzalimai suwaye ƙaunar fir'aun ala ya taƙu mutane fir'aun can za ka je ka ji hankalinsu cewa ba za ci tsoron ana ka ji hankalinsu cewa su ji tsoron allah su wasa bautar fir'auna wannan shi ne umarni da aka wa musa a.s. a nan ya ce قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون na'am yanzu Musa alayhi salam ya ka da mu Qur'ani nan wanne ka maka wanne ka maka nan jama'a ake gama kusoshin gaba daya Allah ya ce qala Musa alayhi salam ya ce anan rabbi ya ubangijina wannan aiki da aka bani na zuwa ga Fir'auna kira zuwa ga Fir'auna inni akhafu an yukadibun Allah ina tsoron in je da wannan sako su karyata ni kuma waji kusadari kirjina ya kumci bakin ciki ya cika ni kuma an san bada irin su masu gauga magana masu matsalar magana ya ce idan kirjina ya kumci walayen tsali kulisani harshe na ba zai iya magana ba in yi hushi bada da kusa mutumin ina yi hushi nan da na abu sai ya kasa gane komi ya ce harshe na ba zai iya magana ba don haka fa'arsu ila harun allah ka aika ma harun wannan sako wannan tafi a so mini ya yi ni fasaha a dashi ya yi ni fasaha ya ce a can hauri wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarja'a yusaddiqni kasinni akhafu an yukadhibun shin dai magana daga ci dan uwa na harun huwa afsahu minni lisanan ya yi ni fasaha a dashi zai zama to me rede zama mai kamawa mai agazawa kenan dai musa ya nemi haruna don ya shi baki shi ta ce kama mushi shi ya da matsala mun ga aje ba matsala magana kuma ga hushi in ya hushi abin zai rikice gaba daya don haka a aika ma wannan sako a aika shi mu haruna shi ma a aike shi irin nawa matsayin manzo na Allah musa ya kawo dalilin abin da yake tsoron zuwa ga fir'auna yace walhum alayhi dhanbun fa khafu an yaqtulun dan ina da ka karanta wannan ina da wani laihi wanda nayi ina tsoro in je a kashe amma kenan Musa akwai matsala tabbas wanda ga matsayin Fir'auna ga shi mai laihi ne kuma yaje sako zuwa ga Fir'auna Fir'auna koma Allah ka abun yayawa sai kin tsoron ka aije shi yanzu ya ci sako a rasa ma inda aka sa gaba ma'ana ya rikice a kasa gane mai gudu in wannan wanda ya wanda ya san mana tare to farko farkon sunna duk abin iya da zai ai jama'a ai wa'azi wasu cewa wannan me yake cewa ina ina wa'azi kawai sun sa shawaran mu wannan me yake cewa lokacin nan bare Allah akwai zai ga yake Allah abin kai zai ya kasa gane me yake cewa ma sai wani me yake cewa yau dole me bayani wani saba wani saba da karatu bayani shi wata rana cikin barman gargajiya da muke da su gurgurma ya da su wata ne kace mamman iliya me kashi ka kasa kasa wannan gaggawa magana da yawa Allah shi bare ba abu ba abu da shi Allah Allah ne bi Allah ya wallahi ya furu Allah ya wallahi ya furu ko wani ko wata wani kai wani kaje ka samu to Allah Allah wallahi ya furu yake ya tsada ina magana ba a ganewa eh haka suke ba suna man goyi suna cewa kaza kaza bai bada bada kenan musa alaihissalam ga matsalar shi ya ce wani huma alaihi zambun ina da laihi na musu laihi ya tabbata da musu laihi wani huma alaihi zambun ina da laihi a kai na nasu fa kafa an yi katulu allah ina tsoron kashe ni na je to wannan magana da musa hudu allah ya ba shi قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون na'am qala kalla nan tsawatarwa Musa abinda kake tsoro na kashe ta kalla ka bar wannan ka bar wannan magana ka bar wannan magana ka farta magana kisa ba ta so ba Allah ya ce fa zahaba da kai da dan uwanka Harun ku tahi zuwa ga Fir'aun bi ayatina da ayoyinmu da muka baka mun ji ayoyi mun ji hannu mun ji sanda ta mako ka tahi da wannan ayoyi inna ma'akum mustami'un Allah ce muna tare da ku kuma muna jin abin da ake wani Allah ce inna ni ma'akuma asma'u wa ara Allah ce ina tare da ku ina ji ina gani mutai ba abin da Musa zuke nan Allah ce fa'atiya fir'aun
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين to akan me أن أرسل معنا بني إسرائيل na'am fa'atiya fir'aun Allah ce kullu Musa na Allah iya magana da Musa yanzu kai tsaye abu ya yi juye ba Musa kaɗai ba za a lokaci guda Musa ya yi magana ta Haruna ya ji magana yanzu gaba da Allah gama kowa yanzu Haruna shi kira Haruna shi shiga layin Haruna ya shiga layin Musa da Haruna Allah iya magana da Musa da Harun Allah ce fa'atiya ku biyun da kai da Harun ku kama shi kun ku tafi kun ku tafi ku tafi ina zuwa ga Fir'aun ku tafi fa'atiya fir'aun ku je ma fir'auna faƙula kuma in kun je ku ce mishi ba wani ɓoyo ba wani kulukulu ku ce ina rasulu rabbil alami na mace rasula ba kinan ka ce musu kowanne ce a matsayin shi kowanne a zaman kan shi manzo ne daga Allah ubangiji na mutu gaba daya kowanne manzo ne daga cikin manzannin Allah gaba daya ko nake matsayin manzo ki ba a bari ba rabi ba suka ba su kai guda kowa manzan Allah ne kuma aikin da aka ba mu an arsil ma'ana bani isra'il ka bar bani isra'il mutum tarihi ne tsawo mai tsawo me ya kawo zaman su a masa tun kisa doguwa lokacin da yusuf a.s. ya samu mulki a masa ya wanda sai kisa yusuf dai a ya ɗauko 'yan uwansu 'yan gidansu da babashi duk 'yan gidan famin gaba ɗaya na samu mulki a masar sai mai do 'yan gidan gaba ɗaya masar su tona zawa da suka yi ɗan gidansu su su koma ba yau da gobe yau da gobe tarihi ne mai yawan tsawon lokaci sun zo masar matsayin baki amma suna kan addininsu na annabawa ba su abatar gumaka duk lalacinsu haka suke kan wani addini ke su da yan masar akwai bambancin aƙida kuma gashi baki ne sai sai ta samu angoma ake gallaza musu kuma ake ma bautar da su a matsayin baki yan cirani kuma sun kai al'umma masu yawan gaske domin daga cikin aikin musa da samta zo da shi na maganar waɗannan banu isra'il a sake su gabanin su mu koma can inda suka fito da maganar kuma kaɗai ta allah a bar bautar fir'aun a bauta ma allah yanzu wannan shine maganar da Musa ya je da ita zuwa ga Fir'auna wani magana sun gaya mishi mu ɗan saƙo ne daga Allah Ubangijin talibai gaba ɗaya kuma ka ba mu ‘yan uwanmu mu koma da su yanzu ga abin da ya gami Fir'auna jin haka mai Fir'auna ke cewa قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
nan fir'auna jin haka yanzu dan wasa da hankalin mutane ga amsa da abin da ce musa qal alam nurabbika fina walida to musa ya zama magana ba nan ba muka rene kana yaro karin muka rene ka a nan kana nan kan dan labubu walida kana yaro karimi a nan gidan ka sake muka rene ka wala bista fina min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru a nan cikin gidan da kisa Musa Fir'auna cewa ana ka zabo a shi yana nufa in Musa a Fir'auna ya cikin hikimar Allah gwada ma duniya abin da Allah ya ba mai halawa abadan Fir'auna wannan darasi ne in wa duniya kullum abin da Allah ya so ba mai halawa haka suke ce a Hausa da karin da Allah ne ya cera ba mai hana cera kaga Musa Fir'auna ya adawa da ake wanda ya cikin mutane wani gudun mulkin shi ya gushe ko kaga ya tabbata ya tabbata ya tabbata kashe ɗaya mutane ita kashe ita ɓanna Allah ƙyale shi a da abu da mai gajiya shi duk wani banna da ya bata hana abin da Allah ya wakana sai Allah ya kaddara Musa ya zo gidan Fir'auna Fir'auna ya ba da kuɗin da na Musa ya zama ɗan gata gidan Fir'auna ba mai taɓa shi eh yaro ɗan ɓaci a gidan Fir'auna ya kani shi yana da shi yana da bala'i ba zai kashi shi yana da kai kiɗai ne a gidan shi Allah ba mai gajiya ba shi shi Fir'auna yake gaya Musa wani magana shin ba kai ba a nan ba muka rene ka alam nurabbika fina walida ba nan muka rena dan karamin yaro wala bista fina min umrika sirin kuma ka zama shekaru masu yawa anan wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai wannan aika aika taka kai wannan aika aika taka kana butulu nan mutum kamar mai na butulci da ka wani aka da kyautawa hukin abin da suke kai mene anan ai ya san me Musa kai rai baki ne ya kashe ya tsere wata magana ana neman musa ya yi kisa aka waye gari ba musa ya bar gari musa ya gudu jira ko wata magana ba ɓoyo kansa na zai ci abu ba mu ɓoyo sai kai ko kuma kai ka dawo da wannan laifin ka kama da wancan wanka ce wanka zaka zaka yana neman zaka zaka zai ya kai kawo shirme ne ma musa ke namun jeki ya ce zai zai yawa musa buri ya tana mai ba ga ga matsayin kama to musa mai bashi amsa قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرضت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين وأنا ما قرأت كيف أقوى na yi kaza na aika aika na aika aikar wannan na yi ta ne a lokacin da ba ni kan wata shara ba ni kan wani ina a cikin wace kuskure ko rashin sani dan bi ma kan akan wahayi ban da wahayi da lokacin nan wannan wani abu ne na da ya riga ya fice yanzu kuma magana ce sabuwa eh da haka ne ba ni da shari'a amma ce fa farartu minkum lam baqiftukum na abu ne kan kan jahilci yanzu kuma na gudu laifin da ne na gudu dan tsoron illar a can gudu da na yi fawahabali rabbi hukuma sai ubangiji ya bani hukumci na annabci waje alini minar musali ya sami cikin manzannin allah yanzu kenan na zo da doka daga allah a yanzu manzo nake na allah ba wancan dan gudun hijira ba ka kai daga yanzu magana ce sabon to zai za ce sabon kudin kan da kai ga matsayina yanzu a gare ka kuma wannan abin da kake faɗi wasu ka ni'matun tamannu وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل yace wa tilka ni'matun tamannu alai wannan abin da kake daukowa kai mun gori wannan gori da kake muni kare ne ni ina yaro a gidan kaza kaza wannan abin da kake ambatowa ka mun kyautatawa an abbata bin isra'il aka ɗauko da yadda ka bautar da yan uwana bin isra'il irin gallar da ka musu me ka mani aka auna illar da ka mani tuto zalunci da ka mana me abin faɗi ma dan ka ba na dan ka da yana gidanka ki ba abin gori abin gori bane ba eh lahi ne kai ne ka tutar da mu ƙwarin ka tutarwa to a wannan tutar da ka mana me abin ka mun gori ne ɗaya ka ba abinci ba abin gori bane nan ba maka abin gori maka abin gori me ce mishi
قال فرعون وما رب العالمين
kaji yanzu wai duwani bayan da kayi sun an wadda dai wannan awai ya wasa ne da hankalin yan shurare da ya wasa da hankalin su to yanzu wannan magana da shi kenan musa ya hudu ta su yan sako ne daga ubangijin halittu gaba daya shi yanzu musa yanzu fara'au ne bar wata magana ta gida ta kyautawa ita wai umar rabbul alamin halifan umar rabbul wai wai wai rabbul alamin ko shi wai kamar da baki wai rabbul alamin kuma ورب العالمين وجه وتامنا ورب العالمين ورب العالمين دبك ورب العالمين مزاتي مشي قال قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال موسى تي مشي ديت تنبايا وما رب العالمين موسى باش امسا تي رب السماوات والارض وما بينهما shi ne ubangiji na hakika mamallaki mahalicin duk abin da ke sammai da kasai da abin da ke tsakanin su fir'aun da alaƙi tsakanin su masu jiki kowa allah ya lauku sama ce uluwi da sufili sama da ƙasa gaba ɗaya da abin da tsakanin su duka shi ne ubangijin su gaba ɗaya shi ne ubangijin da ya yi ubangijin sammai da kasai in dai kuna da yaƙini masu yadda ne to wannan shi ne ya ɗauko yanzu fir'auna kenan ya juyo magana ga 'yan wada qala liman hawlahu قال لمن حوله ألا تستمعون
bai kyale shi ba cika ba abin قال ربكم ورب آبائكم الأولين na'am nan Musa alayhi salam yanzu ya yi shirar da fir'auna kaman bai sani ba waye rabbul alamina yace yanzu fir'auna sai ya juya ya ce ma 'yan wada qalibun hawlahu ala tasma'u ku ji ala tastami'un ba ku ji ma abin da yake fito ba ku ji ko kamar da sabo ba ku ji abin da yake ba ku ji magana wannan ba Allah Musa bai bushi ba bayanin Musa yayi bayanin sako daga Allah Musa kai tsaye ta gaba da ƙarin bayani ce ƙara rabbukum wa rabbu aba'ikum awwalin yanzu an ka a wata mai yanzu irin ya ƙara bayani a ubangijin tuwon shi ne ubangijin ku ku haka da ubangijin uwayen ku yan wurku kenan da ku da kakannin gaba ɗaya yan wurku mahalli yanzu duka shi ne ubangijin ku Caman da da hankali zai gane hanci da ubangiji sama da ƙasa da abin tsakanin su furawa ya ce amma dai ya bai gwara gwari gane ya ce ubangijin ku da uwayen ku yan wurku duka shi ne ubangijin nasu yanzu jin haka ne a قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون zikirin fir'auna zai zai wasa da hankali mutane qal inna rasulakum lazi ursila ilaykum la majnun kai mutane wannan dan kai wannan kamar zolaya ce wai kamar ba izgili ne wannan manzo na ku. kaji ba kamar da wannan manzon da aka aiko muku ba kai mahaukaci da kula aka aiko muku mahaukaci ne yan ba ba ga da kaje wani bangi wani tawar kada kamar mahaukaci ne ku bi hankali magana Musa kyale ya ci gaba da bayani ne ce قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون a gani mai dawa bai hushi ba hushi suka wani kakka kyale mai zagi zage ka ita bari bayani eh kyale mai zagi zagi shi kai ta bayani an gane wannan kyale shi kuma kar mun ci gaba da bayani qal rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace ubangiji wannan shine ubangijin mahudawar rana da mahadarta da ma abin da ke tsakaninsu in kuna da hankali kina ba ta hankali
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين
kalli manya wani zuwa biyar da yanzu ƙudaunar suke nan ba mana hujja su magana ta kalma ba magana su hujja ya yi dan hujja ta kare ya bigi ya a buga kure a bigi a kake qal la in takhasta ilahan ghairi la ja'ala laka min sujuni ai in kai saki kai yarda kira shi zai kamar musa ma kamar babu shi ya yana cikin layi kamar da musa yake kurin in har ka yarda ka kama wani ilaha daban ban da ni zan riye ka zan saka gidan kaso eh zan fara da zo zan saka kaso zai iya halin shi kamar da ni musa ya nan kamar da eh talaka ne na bani isra'ila yace zan saka kaso قال إذا موسى بيقول قال أولو جئتك بشيء مبين
yanzu magana da ya ta sa Musa kaso in ya ce akwai Allah ba barin Fir'auna Musa ce qala qala Musa ce awlaw ji'tuka bi shay'in mubin zai Fir'auna sai asa na kaso ko na ka hujja zai asa na kaso ko na da hujja to me ya ce me ce قال فات به إن كنت من الصادقين alqa asa فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين wannan ayatu ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين yanzu da musa yin magana cewa za a sa na kaso ko na zo da abu hujja bayanan na ka fa'ati bihi in kunta min as-sadiqin in gaskiya ne ka zo da hujja ka ta magani ka hujja magani in gaskiya kake musa kai tsaye fa alqa asa wannan sanda da aka saki a can daji musa tsere ya koma dole ga baya yanzu ake ta zai fara a can da an mai antarama ne don ya san matsayinta to kusan musa ma gudu na ga fir'auna musa ma gudu ne da kele dawo ana kira ka san abin da farka da ma musa kai tsaye fa alƙa a sawu ya suke wani sanda tashi fa'iza ya su obanu mubi fuja a kudin ga sanda ta koma macijiya su obanu kuma mubi kata macijiya kowa katuwa wani an ce na hayatun tafa'a hayya a ce soban na ce me wani sufofi na ta hayya a saka da muciji ya ce kamar kububuwa an ce soban kata muciji ku kata muciji mesa an ce sandar duka sufofi tana da shi wajen girma katuwa ce girman iya ka girman muciji amma kuma abin ma abin tsoron tana kadawa irin kadawar kububuwa karin muciji da kaukawa shi ne abin tsoron katuwa ce na gwazaka da kyana shu na ku- na dai mesa da kyana motsawa ita a ƙatuwa ce kuma da gauga take kaɗawa shi na abin tsoronta eh wannan sanda sai ga ta koma macijiya ƙatuwa yanzu ɗaya ke ne wanda za a yi da su kuma hannu ya sa hannu a wuyan a ci hannun don wuyan riga cikin an mata shi hudu fai za a haibai da ulin nazirin sai ga hannu iya haske kamar wata haske pau kayan yanzu ne inda hujja ce ta isa kai kai ne ba kuna mai shi ne ma shi ne ma a zo da kuje ganta to ka ta gwada mashi ga macijiya ta koma sannan ta koma macijiya kuma ga hannu iya haske to yanzu jin haka mai far'aun ne ce قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم to su ganin wannan ayoyi karara a hili kala liman haulahu kala liman haulahu yanzu fir'aun yake magana da yan hada manyan hadawa cewa inna hadha la sahirun alkun ga wannan ƙwararren matsayi ne ƙwararren matsayi ne wallahi ƙwararren matsayi ne kira sai babba ne kira sai abun kira ya wuce haɓawa da matsayin shi ma ta ce sahirun alimu wannan kun ga wannan ƙwararren matsayi ne ba karfi matsayi ba da ke da sayi ne ƙurin kun mene manufar shi yuridu an ya kurje kun arzikun bi sihiri dabara ce so yake da wannan sihiri nashi da wannan daba-daban nashi ku bi shi kasa musa maganar ya zo a ba su bari isra'ila ke Musa ba ne ya zama ke a Masar ba zai fir'auna ke ya ji hankalinsu kenan Musa su ke hudda mutane su bi shi ya bar masa ya tafi da su a bar a yi shi amma matsayi ne kwararre ga manoshi so ke da wannan tsarin na shi ya tafi da ku ya hudda ku da garin haka yanzu fa mata ta murun yanzu ba mun shawara ya koma shawara yanzu ne irin shawara ga yan wada to yanzu me za ku ce mana wata shawara za ku fa maza ta amuru wata shawara za ku bari yanzu ke me abin yanzu gashi ne matsayin shi matsayi ne kwararre kuma ga mun shi aka bari haka ne aka bari banna zai me da me wata shawara ga nan ke qalu arji suka ce yanzu arji yanzu abin da za a yi a dan dakata a jinkirta magana a bar magana a yanzu a jinkirta magana wa kawo da shi da ɗan wannan shi gaba ɗaya kada ka dakatar da kai wannan musa yau magana tare da haru tare aka sai wa da fir'auna da shi da haru su ce yanzu a bar magana wannan anu da shi ɗan wannan shi ɗan dakata su idan aka dakata su yi jira wa ba'as fil madain hashirin kai kuma sarki ne mai gari ne mai ƙasa ne sai ka aka dukkan manyan garuruwanka sai ka aika 'yan shaida fir'auna yana cigiya ya tuka bi kulli saharin alim shine sahirin ya ta sahar to dai korewa yanzu ya ka tura duman wani kwararren matsayi na garuwanka da a tattaro yanzu ke shawar da aka ba fir'auna shawara ce ta a tura garuruwa a zo da dukkan kwararrun tsahi na kasar fir'auna a zo da su da a fafata da musa haka shawarar da aka ba shi kuma tabbas ya ɗauke ta me yawa kana فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نعم yanzu wannan shawara fir'aun ya dauke ta ta tura a yi shela a tattara ƙwararrun matsafa an tattara a yi shela fa jumi'a sahara yanzu gaba da ya matsafan ƙwararrun fir'auna an tattara su da ya miƙati yau min ma'alu ta wannan magama da aka yi sandabu da aka yi wannan rana sananna yau mun zina kuma da wadda ko washe washe washe na ta zuwa mudu kuma mun zina ko wani wani shi na ta duha da ya san bai ranar a san dama ko ba taruwa dama ranar idi ce lokacin ake taruwa ne kenan ga shela kuma dama ko ba kuma taruwa ke kenan kowa ya zo kenan wani abu da za a yi karu za a yi zan kalonci ko fir'auna a gaban kowa da kowa sai ce aka tara wa'annan matsawa limiƙati yawmin ma'alum wannan magama da aka yi a rana sananna ta ce yawmin zina yanzu ga irin kalmomi da aka wa mutane waƙilar nasu hal antum mujtami'un za an shi su gari shin mana za ku je ba wurin taro ba ku je wurin taro ma ku je ku taro wurin taro ana taruwa ai shi lati sanarwa aje za a kure za a kure yanzu abinda mutane ke jira za a yi ƙurayya tsakanin Musa da Harun bangare guda na Fir'auna da jama'a ga abinda su suke magana cewa la'allana nattabi'u saharata in kanu hum al-ghalibin kada ba da gaskiya wai zamu je iya zamu bi matsawa dan su suka ci nasara in wa kada suwa kaga ba magana imani da mako ko ya kada su ke da magana su in sun ci nasara ba magana an kada su zasu a da mu je iya zamu matsawa in su suka ci nasara haka suka je haka aka haru a wannan magama randewu yayi an taru falamma ja'a as-sahratu falamma ja'a as-sahratu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin
ya ce falamma ja a saharatu ƙaru da fir'aun a inna lana la'ajaran ɗinkunna na hannu galibin masu wayo ne kaji a ƙare taro a ƙare a ci sallah a ƙare kuma a watsa wa zai biya su ya suka kama a hannu mai za a ba mu falamma ja a saharatu lokacin da matsawa suka zo ƙaru da fir'auna a inna lana la'ajaran ɗinkunna na hannu galibin to muna da wani lada an maka ci nasara mai gare mu a gaya mana ladan muna da ladan hukumin da ba zama ware mu wasan ki aiki kala na'am ita yi kenan ya yarda da lada zai biya su ba lada kaɗai ba ya ce wa innakum laminar muqarrabi kuma daga yau ku ne manyan wadawa a sun zama shi zama da zara ga lada kuma ga fadanci su ne manya-manyan fadawa eh su ne manya-manya na fadin fir'auna eh masu ba da shawarar an hajji na sa'a yanzu bayan haka yanzu kenan an zo sai hudu hujja قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال لهم موسى ألقوا Musa ya ce to ku je wa naku dan da farko shi fir'auna Allah ce shi fir'auna ya fara magana cewa qalu ya Musa in ma azu suke kamar kana garanti ne yanzu in ma azu yau ma ana da kullu ulumul alqa yanzu Musa baka dama ko kaskina ko Musa ma zaki ke Musa aka daka tambaya shine zake na an baka dama ka fara zaki ko mu zakina mu tabal alqu kenan Musa ya ba shawara su dan a saki nasin a kawo gaskiya ɗin ga ban haka da shirman yawan ƙarya musa ya ce musu alu ma'antum kuna duk abin da kuka mallaka ku sako shi ku sako kuma haka aka yi fa alƙau hibalahu wa isiyahu yanzu kakan zana ko sai suka sako kinan nan matsawan kowace wani sanda zuwa ita wani kuma wata wani kuma igiya ce zo da ita kowa ke irin abin da ya shirya wani sanda wani macijiya dan dai ya gwada maganar abin da ya mallaka da tsaki haka aka zo da shi da sanda da igiyoyi kowanne da shi suka yi suka saki sandunansu da igiyoyinsu wa qalu bi izzati fir'aun inna lanahnu ghalibun kaji wawaye wai cewa da girman fir'auna yau tabbas mu za mu ci nasara kaji wadda da girman fir'auna akan haka suka saki sanda fa'alqa musa asahu فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون yanzu ganin kenan yanzu sun saki kenan sun yi rantsuwa da girman fir'auna su ne masu cin nasara fa'alƙa musa asa kuma waka kamance wannan abin da aunu alaga mana wannan sanda da igiya ta yi tasiri wa Allah ta faza hibalin wa'isihim yi kharin ina min sinu ana ta sa'ala ta ko? faza hibalin wa'isihim ala ce higa wa'innan igiyoyi da sanda da suka tara yi kharin ina min sirin an na ta sa'a wannan sanduna da suka sako da igiyoyi Allah ta hega wa'annan sanduna igiya suna motsi suna kuma suna yawo sai suka yi kuma har Musa ya tsorata eh wani wacce ne sai khifta Musa Musa tsoro kama shi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى kaji Allah ce ba wajen da nafsi khifatan Musa Musa ganin waɗannan sanduna da igiyoyi suna mutu kamar jijiya to zaka yi sakin shi Musa ya tsorata Allah ce kunna la ta kai ya kawo Musa wahayi kakka tsorata kakka tsoron komai innaka anta ala kai ne a sama sai Musa da aka bi wahayi ya ƙara samun وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
farko ma fiye nuna ka saki abin da ke damar taka talakar masu nauyi da abin da suka aikata za ta haɗe su ina masu nauyi kai da sahir wannan kai ba ka tsoro kulli rikici ne shirme ne na matsafa walakin walakin sahir haka ta dina matsafi ya zo bin kasa da kan gaskiya haka da musa ya kawo musa wa'ayi ya samu nutsuwa cewa shine mai nasara shi ne ana Allah ce fa'alƙa ibalan siyahun a mai Allah ce فألقى موسى عصاه موسى يفتي wannan sanda ta shi daya fa idza hiya talqafu ma yafikun he ga wannan sanda tana laƙumi tana haɗe duk abin da kirkira na ƙarya iski da ƙarya ce da daba daba ne aka yi he ga wannan sanda tana laƙumi duk abin da suka duk yawan shi tana haɗewa gaba daya to ganin irin abin da suka tara kuma macijiya guda sanda guda ta musa ta haɗe gaba ɗaya fa'alƙa saharatu sajidi fa'ulƙiyar saharatu sajidi ƙalu amanna bi rabbil alamin musa wa harun
fa'ulan iya saharatu sajidi kai tsaye matsawa suna ganin gaskiya da ke masu rabo ne sai suka faɗi kirta suka yi sujada ga Allah ƙalu amanna da rabbil alamin mun imani da ubangijin halittu gaba ɗaya wanda musa ya zuwa kira gare shi ko shi da kuka ƙara bayani kan mace kun shi ne a suka ce rabbi musa wa abu ubangijin musa da haru shi muka yi imani da wakilan imani ya bayyana daga wajen matsawa wanda su jagoranci fir'auna ko akan akan babala ko to yanzu su sun yi sujada kuma a gaban kowa Allah kai mana tana mai zai insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته